إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشيك بعد كراتم من وانا مكرنتا من البركة يومنا رانا الحميس وتتيدي دا رانا أشرين وتن al-muharram hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 18 ga watan 8 2022 miladiya yau karatun mu bangaren mustarawar hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustarawar hadis wallafar al-doktor mahmud ahmad al-tahan rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi zai zamo darasi na 29 a cikin wannan littafi a darasin karshe mun zo karshen fasali na uku yau za mu tashi alfasulun rabi za mu tashi fasali na na hudu fasali na uku da muka kare ya yi magana akan alkhabarul mardud wato khabar wanda ake mayar da shi ba a karbansa saboda wasu sababba sababu sakatin min al-isnad ko kuma بسبب طعن في الراوي wannan shi kuma alfasulun rabi fasali na hudu zai magana akan alkhabarul mushtarak bayan al-maqbuli wal mardud wato khabar din da yake ya yi tarayya tsakanin karbabbe da wanda ba karbabbe ba khabar amma wanda yake mushtarak ya yi tarayya bayin al-maqbul wal mardud kenan a cikinsa za a iya samun maqbul a kuma ana iya samun mardud misali da aka ce hadisi marfu'i hadisi marfu'i kaga zai iya zama maqbul zai iya zama mardud yawa aka ce hadisi qudusi zai iya zama maqbul zai iya zama mardud an gane ko to shine ma'anan abinda fasalin zai magana يجي المبحث الأول مبحثي نفركو تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه زي كركا سامنا خبر إن أن دنغان تادا واندا أكا جنجنا وشي إن أن دنغان تادا واندا أكا جنجنا وشي المبحث الثاني مبحثي نبيكم زي ما قنا أكان أنواع متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود نأوكا دبان دبان واندا سكي سنجي تاريا سكان كربقبي دا واندا با كربقبي با da haka fasalin mabhasi guda biyu ne al-mabhasul awwal mabhasin farko shine taqsimul khabari bin nisbati ila man usnida ilay shine kasa labari ko kuma kasuwan labari ta hanyar dangantawa zuwa ga wanda aka jingina wa labarin anan yakan karkasu kashi-kashi kamar da yace yan qasimul khabaru bin nisbati ila man usnida ilayhi إلى أربعة أقسام خبر yana kasuwa in an wato ta hanyar dangantawa zuwa ga wanda aka jingina wa shi zuwa kasuwa hudu ina kasuwa gida hudu wahiya wanda su ne alhadisul qudusi hadisi wanda yake qudusi sannan almarfu hadisi wanda yake marfu'i almawquf da kuma khabar wanda yake mawquf da kuma almaqtu khabar wanda yake maqtu' sai ce ilaika ba su hadhihi al-aqsam tafsilan ala tawali yace karbi gashi nan kashe-kashen wannan mabhasin ko wannan bahasin tafsilan wato filla filla ala tawali ɗaya bayan ɗaya yanda ya jero maka su anan udusi marfu mawquf maqtu to haka zai jero maka su a wajen tafsili yace al-hadisul qudusi na farko hadisi kudusi hadisi kudusi yana daga cikin alkhabar al-mushtarak بين المقبول وال- وال- والمردود sannan kuma ana lura da shi ne ana kallonsa bin nisba bin nisba ila man usni da ilai in an danganta zuwa ga wanda aka jingina wa shi shi ne ake cewa hadisi kudusi in an dubi wanda aka jingina wa shi to shi zai sa a ce masa ah, kudusi to me hadisi kudusi yace ta'arifuhu ga ta'arifin sana alif lughatan al-qudusiyyu nisbatun ila al-qudu- ila al-qudsi al-qudsi nisba ce dangantawa ce zuwa ga al-quds al-qudsu ila al-qudsi ay at-tuhru an gane shine tsarki ila al-qudsi ay at-tuhur shine abin da ya shafi tsarki kama fil qamus kamar da ya zo a cikin alkamus juz'in farko shafi na 248 ai alhadisul mansubu ila zatil qudusiyya ma'anansa hadisin da aka jingina shi zuwa ga zatin nan mai tsarki zuwa ga zatin nan mai tsarki wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala haka duk hadisin da aka danganta shi zuwa ga Allah hadisi ne amma aka jingina shi zuwa ga zuwa ga Allah to ya zama hadisi qudusi hadisi qudusi to cikin sa ana samun maqbul ana samun mardud ba istilahan a istilahi huwa ma nuqila ilaina anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma isnadihi iyahu ila rabbih azza wajal shine abinda aka nakalto mana abinda aka nakalto zuwa gare mu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'a isnadihi iyahu ila rabbih tare da jinginawarsa ga wannan hadisin zuwa ga ubangijinsa ya zama shi annabi ya jingina hadisin zuwa ga ubangijinsa mai girma da buwaya ce Allah ya ce kaza ta wannan shi ake cewa hadisi kudusi a istilahi huwa ma nuqila ilaina an annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka nakalto shi daga annabi ma isnadihi iyahu ila rabbihi azza wajal tare shi annabi ya jingina hadisin zuwa ga ubangijinsa ce Allah ya ce kaza sai ce alfarqu bainahu wa bainal qur'an to bambancin da yake tsakaninsa da alqur'ani dan da alqur'ani shi ma ai manzon Allah ne yake daga manzon Allah ake nakalto mana shi sannan kuma ya ce maganan Allah ce ce Allah ya ce kaza to kuma wannan shi ma an ce haka ne annabi ya nakalto shi kuma daga Allah kaga ya kama da Qur'ani to me bambancin su da shi wannan an ce masa hadisi sai ce hunaka farq wato furuqun kathira akwai bambance bambance da yawa tsakanin su ashharuha ma yali mafi shaharar abin da yake nuna bambance bambancen da yake tsakanin alqur'ani da hadisi kudusi shine abin da zai zo kamar haka na farko wato alif na farko annal qur'ana lafzuhu wa ma'anahu anillahi ta'ala shi alqur'ani da lafazinsa da ma'anar da lafazin yake dauke da ita duka daga Allah ne yace wal hadisul qudusi amma shi hadisi qudusi ma'anahu min Allah ce ma'anansa daga Allah take wa lafzuhu min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amma lafazin daga wajen annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi wancan da lafazin da ma'anar duka daga Allah wannan kuma lafazin abin nan ah, ma'anar daga Allah subhanahu wata'ala lafazin kuma daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine ta'arifin da Aliyu Jarjani yayi masa shafi na 83 to amma akwai wanda suke fadar wani ta'arifi wanda ba wannan ba wanda suke cewa in aka ce hadisi kudusi huwa ma yarwihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ala annahu min kalamillahi ta'ala wannan ta'arifin ya fi kyau huwa ma yarwihi nabiyyu shine abinda annabi yake ruwaito shi sallallahu alaihi wasallam ala annahu min kalamillah akan cewa wannan abinda ya ruwaito din yana daga maganan Allah maganan Allah ne ka duba al-hadis fi ulumul qur'ani wal hadis shafi na 175 ya ambaci wannan ta'arifin ma'ana a- akwai wanda suke ganin a ce lafazi a, ma'ana daga Allah lafazi daga manzan Allah wannan kuskure ne shi ma hadisi kudi- kudusi da lafazinsa da ma'anarsa duka daga wajen Allah yake har lafazin har ma'anar har lafazin har ma'anar mun gane ko domin abin nan idan aka ce lafazin ne ma'anar ce daga Allah lafazin daga manzan Allah bai da bambanci da hadisi kuma bai da bambanci da hadisi wannan na manzan Allah da shi ma wannan hadisan ai abin da ya bambanta shi da ƙwar'ani kenan hatta sunna ta manzan Allah ai wahayinta Allah yake kaga ma'ananta daga Allah ne amma lafazin daga manzan Allah ne shi yasa sai a ce masa hadisin annabi to in aka ce shi ma hadisin hadisul qudusi haka ne to bai da bambanci da da, da hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shi ma hadisi kudusi da lafazin da ma'anan duka daga Allah ne shine magana mafi mafi inganci sai ce ba abu na biyu wal qur'anu yuta'abbadu bi tilawatihi bambancin alkur'ani da hadisi kudusi shi alkur'ani ana bautar Allah da tilawarsa kana karatun qur'ani kuma a matsayin ibada ana rubuta maka lada wal hadisul qudusi la yuta'abbadu bi tilawati amma hadisi kudusi dan ka zauna kana ta karanta hadisi kudusi baka ci a rubuta maka lada kowane harafi lada goma sai fa in kayi aiki da shi sannan ka samu lada amma shi alkur'ani karanta shi kawai ibada ne to kaga nan akwai bambanci a tsakanin su sannan jim alqur'anu yushtaratu fi thubutihi fi thubutihi at-tawatur shi alqur'ani wajen tabbatuwarsa ana sanya sharadin tawaturi sai abin da yazo ta hanyar tawaturi wal hadith al-qudusi amma shi hadisi qudusi la yushtaratu fi thubutihi at-tawatur shi ba a shardanta tawaturi a wajen tabbatuwarsa wannan su ne mafi shahara wanda malam ya ambata bayan wannan zaka ji malamai suna ambatan wasu wasu bambance bambance irin shi alkur'ani abin nan ana ana ana tahaddi da shi mu'jiza ne an gane ko an yi tahaddi da shi an kalubalanci kafirai da shi sun isa su kawo ko da sura daya irin ta alkur'ani suka kasa kawowa amma hadisi kudusi babu wannan a tattare da shi an gane shi alkur'ani mu'jiza ne gagar koyo ne amma ban da hadisi kudusi shi yasa aka samu hadisai kudusi masu yawa ma na ƙarya an gane yawancin hadisai kudusi duka ba su inganta ba galibin su wanda suka inganta duka ba su wuce 200 da wani abu ba sannan shi hadisi shi alkur'ani ba a danganta shi ga kowa sai ga Allah wannan wani bambanci ne in aka tashi magana kwarar ce ƙala Allah ta'ala ba ce ba za ka ja aya ba ka ce kala rasulullahi amma shi hadisi kudusi kana iya cewa kala Allah kana iya cewa kala rasulullah ba laifi an gane kana iya cewa hadisi kudusi ne amma ka ce manzan Allah ya ce ba ka yi laifi ba ko ka ce Allah ya ce ba ka yi laifi ba amma shi alkur'ani ana danganta shi ne kaɗai zuwa ga Allah ce Allah ya ce kaza shi ba ce annabi ya ce sai da ce Allah ya ce amma hadisi kudusi ana iya cewa Allah ya ce ana iya cewa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan hadisi alkur'ani ba a ruwaito shi da ma'ana ba a ruwayansa da ma'ana amma hadisi kudusi ana ruwayansa da ma'ana ana masa ruwaya bil ma'ana ruwaya bil ma'ana ba da lafazin da kaji daga annabi ba sai ka faɗi ma'anar abin da lafazin ya kunsa qur'ani ba a yi masa irin wannan ko da wajen karatunsa ka danno wasali daga sama ya dawo ƙasa ba a yarda ba sai ka mai da shi sama kai shi qur'ani hatta wajen rubuta shi ba a san ka rubuta shi a bisa ka'ida ta rasmi na larabci sai yanda kalman take a cikinsa haka za ka rubuta kana son ka kwafi ƙur'ani jikin takarda to kar ka zo wurin arrahman ka sa alif baki alif ja za ka sa an gane ko yawwa yanda aka yi shi haka za ka rubuta shi hatta hatta wajen rubutawa to balantana ka canza lafazi ka rubuta abin nan ka ce ka faɗi ma'ana kawai sannan hadisi kudusi abin da alkur'ani ana sallah da shi hadisi kudusi fa ba a sallah da shi in ka zo kai sallah ka karanta abin nan kara Allah ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ka kai hadisin karshe kai raka'a kai ruku'i sallan bai yi ba wannan duka yana daga cikin bambance bambancen da ake gane tsakanin alkur'ani da kuma hadisi kudusi amma wajen magana cewa lafazinsa ma'anansa daga Allah lafazinsa daga manzon malamai sun ja da wannan magana hatta ibn taymiya ya ta magana akan wannan a wurare da yawa akwai kuma alkawari da Allah ya yi kiyaye Qur'ani ko shi kuma hadisi yawwa akwai alkawari da Allah ya na kiyaye alkur'ani banda hadisi duk da malamai suna cewa alkawalin da Allah ya yi na kiyaye alkur'ani hadda hadisi eh hadda hadisi yana ciki shi ma eh shi ya sama Allah ya tashi malamai da suke kare hadisai na ƙarya da ake ake shigo da su ana kuma fitar da sahihai da sauransu duka yana daga cikin kariya da Allah yi wa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce gaba ta uku adadun ahadul ahadis al-qudusiyya adadun ahadis al-qudusiyya adadin yawan hadisai qudusiyya ito da ahadis al-qudusiyya laysat bi kathira hadisai qudusiyya ba su da yawa bin nisbati li adad al-ahadis an-nabawiyya in an danganta da hadasin da da da da adadin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan manzon Allah sun fi yawa su dubbai ne amma hadisai kudusai hadisai kudusi ba su da yawa wa adaduha yazidu ala mi'atai hadisi adadin su yana dan karuwa ne kadan akan hadisi 200 bai kai 300 ba suna karuwa ne akan hadisai 200 kawai an gane da haka kaga ba su da yawa kenan hadisai kudusi gaba ta hudu ce misaluhu misalin hadisi kudusi ma rawahu muslim fi sahihi an abi zarr radiyallahu an abinda imam muslim ya rawaito a ingantaccen littafin sa daga abi zarr an nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace fi ma rawa an Allah tabaaraka wa ta'ala cikin abin da ya rawaito daga Allah tabaaraka wa ta'ala annahu qala cewa shi Allah ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu jaki ya ko bayina ni na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya shi a tsakankanin ku abin haramtawa da aka kada ku zalunci juna hadisi mai tsawo ne har zuwa karshen sa wannan hadisin musulun ya fitar da shi to wannan shine misali akan hadisi kudusi akwai ire-iren su suna nan da yawa wanda za a yi ta bi ta kansu ana karanta a ce Allah ya ce kaza irin su man adali waliyan faqad azantuhu bil harb da sauransu na biyar siyawu ruwayatihi sigogin ruwayarsa da sigar da ake ruwaito shi yace lirawil hadisi al-qudusi sigatani marwayicin hadisi kudusi yana da sigogi guda biyu wanda ya halatta ya amfani da kowace ya ga dama yarwi hadisa bi ayyihi ma sha'a zai iya rawaito hadisi da duk sigar da ya gada ma cikin biyu wa huma wanda su ne alif ta farko qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla manzon Allah sallallahu ya faɗa cikin irin abin da yake ruwaito shi daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka sigan farko kenan ba siga ta biyu qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace fi ma rawahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin abinda manzon Allah ya ruwaito shi daga gare shi to duk wanda ka faɗa duk siga da ka faɗa wajen ruwayar hadisi a kudusi to wannan sigan ta dace ta yi daidai kuka ce annabi ya ce cikin irin abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa kuka ce Allah ya ce cikin abin da manzansa sallallahu alaihi ya ruwaito daga gare shi sai ce asharul musannafati fihi mafi shaharar littattafan da aka wallafa game da hadisi kudusi akwai littafi mai suna al-ithafatus as-saniyya bil ahadith al-qudusiyya al-ithafatus saniyya bil ahadith al-qudusiyya na Abdurrauf al-Manawi wanda a cikin littafin ya, ya, ya tattara hadisai 272 a cikin littafin jama'a fihi 72 jama'a fihi abinnan 72 wa mi'atani hadisan ya rawaito wato ya hada hadisai guda nawa 272 a cikin wannan littafin جمع فيه اثنين مفعول به جمع فيه اثنين وسبعين ومئتين حديثا لا مئتان sai almarfu shi a gurguje shi ma bai da yawa almarfu ta'arifuhu ta'arifin hadisi marfu alif lugha a lugar larabci ismu maf'ulin min fi'ili rafa'a ismu maf'ul ne daga fi'ilin rafa'a rafa'a shine yayi mai ya daga ko ya daukaka diddu wada'a kishiyar ya ajje kasa ko ya kaskantar ko ya ajje yace ka annahu summiya bidhalik to ka ce dai an kira shi da wannan sunan ne linisbatihi ila sahibil maqamir rafi' saboda dangantuwarsa zuwa ga ma'abuci mukamin nan madaukaki wa huwa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam shine annabi yana almarfu wanda aka daukaka shi zuwa ga madaukakin nan wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'abuci mukami madaukaki ma'abuci matsayi mafi daukaka a wajen Allah to shi yasa sai ake ce masa marfu'i ba استلاها استلاهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة abin da aka raba shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗa ko aiki ko kuma tabbatarwa ko sifa wannan shine ma'anarsa duk abin da aka raba shi zuwa ga annabi a ce annabi ya ce ko annabi ya aikata ko annabi ya tabbatar ko kuma annabi sifarsa kaza ne annabi ma'abuci kaza ne to duk wannan ana ce masa a hadisi marfu'i mai baikuni yake cewa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal huwal maqtu' abinda aka raba shi zuwa ga annabi shine hadisi marfu'i ce sharhu ta'rif sharhin wannan ta'rifin ai huwa ma nusiba aw ma usnida ila annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda aka danganta ko aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana hadha al-mudafu قولا للنبي صلى الله عليه وسلم او فعلا او تقريرا او صفه سواء wannan abin da aka raba zuwa ga annabi fada ce ta annabin ko aikatawarsa ko tabbatarwarsa ko sifarsa wa sawa'un kana al-mudifu huwa sahabi aw man dunahu kuma sawa'un wanda ya raba masa abin sahabi ne ko wanda yake kasa da sahabi duk dai ana iya ce masa marfu'i muttasilan kana muttasilan kana al-isnad aw munqati' isnadin ya kasance muttasil ne ko ya kasance munqati ne duka ne ana iya ce masa marfu'i inda an jingina wa annabi shi kamar yanzu kai ma da kake karatu sai ka ce qala annabi ba tare da ka faɗi ma sahabi ba ai annabi ya ce kaga ka rafa shi zuwa ga annabi ba tare da ka faɗi malamin da ya ruwaito shi a littafin sa ba ba tare da ka faɗi isnadi ba فيدخل في المرفوع تو زي شيغا سي شيغا cikin fadin ma'anan marfu'i al-mawsul hadisin da yake mawsul isnadin sa ya sadu wal mursal da wanda yake mursal ne wanda aka share sahabi wal muttasil da wanda yake muttasili ne a abin nan an gane ku muttasil isnadin sa muttasil ne wal munqati da wanda yake isnadin ka yankakke isnadin sa yankakke ne an samu sakadi a isnadin isnadin sa ko mutum ɗaya ko mutum biyu ko wani abu irin wannan kowannensa kana iya ce masa marfu'i in dai an jingina wa annabi shi hadha huwa al-mashhur fi tahqiqihi wannan shine abin da yafi shahara wajen tabbatar da shi wa hunaka aqwalun ukhra fi fi haqiqatihi wa ta'rifihi yace hadha huwa al-mashhur fi haqiqatihi wannan shine abin da yafi shahara wajen haqiqanin abin da ake nufi da shi wa hunaka aqwalun ukhra akwai wasu maganganu na daban fi haqiqatihi wa ta'rifihi wajen bayanin hakikaninsa da kuma ta'arifinsa sai dai wannan shine yafi shahara anwa'uhu nau'ukan hadisi marfu'i yace ya tabayyanu min at-ta'rifi anna anwa' al-marfu'i arba'atun yana bayyana a gare mu daga ta'arifin da muka yi masa cewa nau'ukan hadisi marfu'i hudu ne nawa ne hudu ne wahiya sune kamar haka alif al-marfu'ul qawli marfu'i ta hanyar magana ba almarfu'ul fi'ili marfu'i ta hanyar aiki jim almarfu'i taqriri marfu'i ta hanyar tabbatarwa dal almarfu'ul wasfi marfu'i ta hanyar sifa sifatawa gaba ta hudu ta ƙarshe amsila misalai akan hadisi marfu'i alif misalul marfu'il qawli misalin hadisi marfu'i na magana shine an yaqula sahabi aw ghayruhu sahabi ko waninsa su ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaga nan qauli ne ba misalin marfu'il fi'ili misalin marfu'i wanda yake alfi'ili a aikace an yaqula sahabiyyu wa ghayruhu sahabi ko waninsa ya ce fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza annabi sallallahu ya aikata kaza jim na uku misalin marfu'i taqriri misalin marfu'i na taqriri na tabbatarwa an ya kula sahabiyu aw ghayruhu sahabi ko wani sa yace fu'ila bi hadrata bi hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaza wala yarwi inkarahu lidhalika alfi'l ko wala yarwi inkarahu lidhalika alfi'l sahabi ko wani su ya ce fu'ila bi hadratin nabi an aikata a gaban annabi annabi yana halarci a gurin an gane aka aikata aka aikata kaza an aikata kaza annabi yana nan sannan shi wanda ya faɗa ɗin wala yarwi inkarahu lidhalika alfi'l bai ruwaito inkarin manzan Allah ba game da wannan aikin bai ce annabi ya hana ba ya ce an yi kaza gaban annabi ko bai ce sai annabi ya ce a'a kada a yi ba don an san ka'ida shi annabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in batil ba yin shiru akan banna in dai har yi banna to sai yayi magana in kaga yayi shiru to abin to an yadda da shi kenan ya zama sunna ta qadiriyya an yadda da wannan in yayi shiru amma in banna ne to zai hana zai ce kada a yi ba daidai bane sai ya hana to shi ma wannan sai ya zama sunna ce hadisi ne marfu'i dal na hudu na ƙarshe misalul marfu'il wasfi misalin hadisi marfu'i wanda yake sifa ta ɓangaren sifatawa an ya ƙula sahabiyu au ghayruhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqa shine kamar sahabi ko waninsa ya ce manzon Allah sallallahu ya kasance ya fi kowa kyan ɗabi'u ya fi kowa kyan halaye ya fi kowa shine shine a ahsanin nasi ɗin ya fi kowa kyawawan halaye to wannan menene sifa ce sifa ce to idan har sahabi ya faɗi haka to kaga hadisin ya zama marfu'i al-marfu'il wasfi an rafa shi zuwa ga annabi amma kuma ta ɓangaren sifatawa to wannan su ne nau'uka guda hudu na hadisi ko misalai akan nau'uka guda hudu na hadisi marfu'i to ina ganin mu bar shi daga nan muka zo sai mu karasa guda biyu insha Allah karkashin wannan gaba ta farko da fatan abin muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله